إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن من المعلوم خلال ثلاثة أسابيع شهدنا العودة إلى المدرسة الحكومية لجميع المستويات المتاحة في النيجر ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ما يتمنى من خير في تدريس أبنائه ذكورا وإناثا عباد الله فعلى الحقيقة إخوة, إخوة الكرام هناك شيء ملحوظ وعجيب في مثل هذه الأوقات وهي تألق تألق كثيرا من المسلمين بالمدرسة الحكومية والميل إليها لازما والرضا بها أكثر من كل كأننا نقول فضلنا المدارس الحكومية على المدارس القرآنية الأهلية وإليكم بعض الحقائق والأدلة واقعة صريحة أننا فضلنا التدريس الدنيا من الآخرة وهذا التفضيل ينقسم إلى عدة أقسام أولا من ناحية الآباء ومن أهمها الخدمة المادية بحيث ينفقون مما لزم عليه المدرسة بدون تردد بدءا من الحقائب والأدوات المدرسية حتى إلى تسجيل الرسومات ويحدث ذلك في جميع المستويات عباد الله وكذلك أيضا من ناحية الآباء كانوا يضغطون على أبنائهم في التدريس الحكومي يقولون لهم إذا فعلتها إذا لم تفعلها ماذا ستفعل ويغضبون إذا غابوا ويبحثون عليهم إذا غابوا ولا يغضبون إذا غابوا مدارس القرآنية ولا يبحثون عليهم وأصلا بعض الآباء لا يعرفون مدارس أبنائهم القرآنية عباد الله ومن الأدلة التي تؤكد تفضل بعض الآباء لمدرسة الحكومية على القرآنية أنهم لا يستيقظون إلا في الساعة العاشرة صباحا وأما في الأيام المدارس الدنيوية يستيقظون بعد الفجر ولا يعودون في النوم إلا إذا ذهبوا إلى المدرسة أمة محمد وأما الحقيقة التالية أن الآباء هم الذين ينتقلون أبناءهم إلى المدرسة الحكومية بنفسهم إما في سياراته أو في دراجته النارية أو في سيارة العجرة وأما المدرسة القرآنية فيناديهم فيقولون لهم ماذا تنتظرون حتى الآن ما ذهبتم إلى المدرسة اذهبوا وإلا سأفعل, سأفعل لكم كذا وقولوا, لل وقولوا لمعلمكم أني آتيا إليه لأن له الدين لسنتين أكثر من ذلك عباد الله هذه هي واقعنا في هذا الموقف واعلموا واسمعوا أن لا خير فينا إلا إذا أصلحنا إلا إذا أصلحنا أهوالنا في خدمة القرآن وأهله wala khaira fina illa idza khadamna alquran wa madarasatihi aksar min madarisil hukumiyya wala khaira fina idza nabazna alquran wara'a zuhurina wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi walil hadisi baqiyatun insha Allah barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al ayati wa dhikril hakim أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukaki mai girma wanda tsoron shi shine cin nasara wanda saba mai kuma shine hasara Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani mai girma yana cewa inna hazihi tazkira faman sha'a kaza ila rabbih sabila wannan alkur'ani koko wannan ayoyi da suka gabata na bayani a alkur'ani tazkira Allah madaukakin sarki yace tunatarwa ce a tunatar da kowa Allah ya ce faman sha'at takaza ila rabbihi sabila duk wanda ya so ya je ma Allah lahiye wanda kuma yake so kai ya je ma Allah lahiye ya ku yan uwa musulmi abu ne sananne cewa sati uku da ya gabata mun shaida cewa an koma karatu na boko a duk wani mataki da ka sani akwai nan Nijar an koma karatu na boko kama daga bangaren 'yan jardin kama daga bangaren 'yan primer kama daga bangaren 'yan college kama daga bangaren 'yan lise har zuwa bangaren 'yan jami'a kowa ya koma karatu sannan muna fatan allah maɗaukakin sarki ya data kowa da abin da yake bukata a cikin wannan karatun na alkhairi mazansu da matansu ɗiyanmu da ƙannanmu da uwayenmu duk wanda yake karatu ubangiji allah ya data shi da abin da yake nema na alkhairi ‘yan uwa musulmi a hakikanin gaskiya a cikin karatun boko namu akwai abin lura sannan kuma akwai abin mamaki ta yadda muke karɓa sunan musulmai amma akwai zuciyarmu ta hita allaka ɗari bisa ɗari cewa idan ka yi karatun boko za ka dace a rayuwar duniya sama da karatun alkur'ani mai girma sannan muhi ganin cewa karatun boko shine dole sai ɗiyanmu sun yi shi sama da duk wani karatu wanda ya dace su yi ko na makaranta ko na alkur'ani mai girma sannan mun mahiyar da da karatun na boko sama da karatun alkur'ani mai girma sama da karatun makaranta wanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana gaba ɗai duk wani karatu da ka sani ana yi to an yarda da karatun boko sama da wannan karatun kuma musulman ne suka yarda da wannan karatun kaga muna tsanar turawa iya tsana amma a ɓangaren karatu har yanzu dai wannan tamban na hihita karatun boko yana nan zaman shi daram cewa a cikin musulman ma muhihihi ta wannan karatun kamar ba mu hito da baki ne ba muka gayi muka ce a karatun boko a hina alkur'ani saboda musulmi ba zai iya cewa hakanan ba abada amma a zukatanmu da ayyukanmu da yadda muke gudanar da mu'amala da ɗiyanmu akan karatun boko yana nuna cewa kamar muna cewa mun fifita boko ne akan karatun makaranta ko kuma akan karatun alkur'ani mai girma amma dai ba mu hito ba kirikiri gwada gwa muka ce karatun boko ya hina alkur'ani mai girma dangane da haka ku akwai dalilai masu yawa dalilai masu dama masu nuna cewa kai ka hito da baki ka gayi cewa karatun boko ya yi mahimmanci ga na alkur'ani ko ka hito kakkace to akwai dalilai masu nuna cewa ana nuna kamar karatun duniya ya yi na lahira sanin kowa ne cewa ba shakka ikwal karatun duniya ne a lahira babu ruwan allah da alaka da ikwal sannan kuma sanin kowa cewa ne karatun alkur'ani mai girma karatun lahira ne kuma akwai alaka allah maɗaukakin sarki da karatun lahira ɗari bisa ɗari ba gomiya tara da tara ba yana daga cikin dalilai wanda suke a hili wanda suke a ƙarara wanda kowa na iya hango su ba wai sai malami ba mai ƙaramin tunani ma mai ƙaramin ilimi yana iya hango wannan dalilan saboda dalilan cikinmu ne suke sun dabaibaye mu dalilan suna sun kasu kasusuwa da yawa akwai na ɓangaren uwaye akwai na ɓangaren 'yan makaranta sannan kuma akwai na ɓangaren kowa da yake rayuwa a wajen da ake irin wannan karatun ɗabi da na alkur'ani da na karatun boko dalili ko na harko shine na ɓangaren uwaye fifita wadda suke makaratun boko sama da karatun makaranta matsala ta ɓangaren uwaye ko kuma gaskiya ta ɓangaren uwaye wanda ba su yi to da baki ba suka nuna amma a aikace ana gane cewa an hisan bokon da makarantai abu na harko shine ne yadda uwayen yara suke yi maɗiyansu hidima idan lokacin wannan karatu ya tashi abu bi ne kaɗai kake iya kwatantawa da hidimar da suke yi mashi lokacin sallar idin harko da lokacin sallar idi na biyu shi kaɗai ne za ka kwatantawa da komawa ikwal idan lokacin yayi ka kama daga sayan jikka har zuwa sa yaro makaranta wannan duka uwa yake yin shi yaro wanda kake ganin cewa shine wanda ake biya ma kuɗi kaɗan shine kake gani ɗan jardan ku ka ɗoka daga jikar ɗan jardan ka ɗoka daga daga saka'in shi ka ɗoka daga abin da zai dinga ci har tsawon wata tara ko wata takwas zai iya cin jikka ɗari a wannan karatun amma idan makaranta ce ka kai shi ƙarshen makaranta ta alƙur'ani mai tsada a nan garin ba ta wuce wata jika guda in ka ɗoka shekara kwana goma sha biyu ne jika goma sha biyu ne wannan makaranta in ka zuba ma ɗanka an ƙare amma kuɗin biyan wanda yake ɗan jarran a makaranta ta gwamnati ma jika goma ne sai ka saya mai jika sai ka saya mai karayon sai ka saya mai bik sai ka saya mai komi kamar hidima sannan ka kai shi wannan makarantai kaga wannan ta ɓangaren kashe-kashe yadda kake ganin uwaye suna shirya ma ekwal ba haka nan suke shirya ma makaranta ba idan ka ga mutumin ga lokacin ya yi hankalin shi ya tashi ba ya tashi ba ne saboda an saba ma Allah ba ya tashi ba ne saboda an saba ma manzo Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi kawai hankalin shi yana tashi ne ya za ya sai musu kayakan equal ya za ya zuba musu equal ya za ya dinka musu teni ko zamana kuke in wanga lokacin ya kaji mutum ya tsuki wallahi da ka tambaye shi zai ce maka tunani ne nake yanzu haka sai na zuba musu kusan jika ɗari biyar wannan ɗabirin yan jika ɗari ɗari ne in makaranta ce ba zai wuce zuba musu jika hamsin ba amma wannan jika hamsin in tana gagara a biya ma ɗiya don su yi karatun alkur'ani mai girma karatun nan zai ce ta ka kai ubansu karatun nan zai ce tanki ke uwarsu karatun nan zai ce ci duk wani wanda yake da sa hannu a wannan karatun da za su karantawa amma shi kuma karatun boko tana yawa shi kaɗai zai ce ta saboda ma wasu suna gani riƙon ɗan boko ba ƙaramin matsala ba ce amma in ka riƙe ɗan makaranta ko baka ƙarar da komai ba sai ka ƙarar da ladashi yana so ko baya so yana hasada ko baya hasada sai ka ƙarar da ladashi kenan dan haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa wannan a matakin jardan ne a kaɗan akwai wanda za a zuba mai ɗari takwas don ya karatun boko akwai wanda za a zuba miliyan guda akwai wanda za a zuba miliyan biyar amma ba za a taɓa zuba wa makaranta ba jikka ɗari don a yi karatu kenan da haka ya koyan uwa musulmi wannan dalili ne na harkuwa mai nuna cewa ko ba mu nuna ba mun hihita karatun boko to haka nan ne ya ku yan uwa musulmi abu na bi daga wajen uwaye mai nuna cewa sun hi damuwa da karatun ɗiyansa na boko sama da karatunsa na makaranta ana matsa ma yaro ne a karatun boko ba a matsa mai a karatun makaranta duk wanda kaga ya zo yana neman ɗan shi bai ta wajen karatu ba karatun boko ne idan makaranta ce aka gaya mishi ya gara mai ce shi ya sani gobe ya ta amma in equal ce ya je aka ce mai wane bai zo ba wallahi duk inda yake siya nemo ɗan shi da ya da equal uwaye suna haka nan ko ba su haka nan sannan idan ka nuna za ka ƙin yin wannan equalin babbar kalmar da ta yawo ga uwayen yara cewa ake in baka yi equal ba me za ka yi kenan ba za a yi makaranta ba ko sannan ba za a yi aikin hannu ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya sami albarka bayan an yi alkur'ani ko kenan Allah cilas ɗiyanmu ko ba su yi komi ba sai sun yi mi sai sun yi equal amma in bai ta makaranta ba ba ruwansu in ya tahi ba ruwansu da kaga ana neman yaro a baya kashi bai ta karatu ba wallahi equal ce bai ta ba amma in bai ta makaranta ba ba a damuwa kawai yanzu ita makaranta wannan ya wuce an ƙare ya ci banza amma dai gobe ya koma makaranta kuma malam bai da yanci ya baya kashi amma in equal ne ko zagin shi aka yi duk abin da aka mishi uba da wuya ka ga shi ya yi wulaƙanci ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa gaskiya ta uku wadda take kwaru-kwaru wadda cewa uwaye kamar sun hihita equal in boku sama da ta alkur'ani cewa suna lokacin ranakun da ake makaranta uwaye ba suka tashi tun da ba wani sai tara zai tashi wani sai goma zai tashi wani sai sha ɗaya zai tashi lokacin ne ya tashi zai tambayawa sun tai makaranta ko ba su tai ba kuma za ka je a cikin gida ana kama kame ni dai na gawa na ya hita ni dai na gawa na ya hita amma ba a san hakikanin da suka hita ba ma ina za su makaranta za su ba makaranta ba za su taya amma kuma idan aka ce maka ranar da ake equal ce ko akan idan kowa ne uwaye in suka tashi da asuba ba su koma kwana akwai ɗiyan su ma wanda in suka tashi da asuba ba su koma kwana ana tsarar da su ana zamne sai sun je sun yi wanka sai sun zo sun sha mai sai sun zo sun ɗauki kaya sai sun taya makaranta sun juya sai an tabbatar da sun shiga ikwal tas sannan uban zai dawowa ya koma kwana amma ranar da ake makaranta kai ka ce nan garin maraɗa babu kuwa amma kudurar da ake ikwal kana iya rasa inda za ka aza ƙafa ka wuce saboda me ake saboda wai karatun boko ake yi amma in aka ce maka ana makaranta wallahi ba ka gane ana makaranta sai kana da alaka da makaranta kawai kake gane ana makaranta kaga wanga yana nuna cewa damuwar uwaye akan karatun boko da sa lura akan karatun boko ya yi karatun alkur'ani mai girma akwai wanda shi bai ma san hanyar makarantar ɗiyansa ba wallahi ka je ka samu mutane ka tambayi uwaye da dama masunan makarantar ɗanka sunanta masunanta bai san sunanta ba kawai ya ce maka ko 'yan tsanwaye yake ko 'yan buloli yake ko 'yan jajjaye amma an ka tambaye shi wace ikwal yake sai ya ce maka ikwal defi yake sai ya ce maka ikwal lobi yake sai ya ce maka ldb yake ya san sunan ikwal ɗinsa tas har sunan mushanninsa tana sani amma ko sunan malaminsa ka tambaye su wallahi bai san sunan malaminsa ba bai san mai koya masu karatu ba kaga uwaye suna nuna babban mahimmancin su ga karatun boko da abin da ya shahi karatun bokon ɗiyansu sama da mi sama da makaranta ta alkur'ani mai girma kuma sama da hidima ta alkur'ani mai girma kenan za ka ga uwaye idan karatu ya shahi na duniya ne suna tara ɗiyansu suna matsa musu su tai amma karatu idan ya shahi na makaranta ne ba su damuwar kansu sannan kuma ba su damu da in ɗiyan sun tashi sun tai ba yan uwa musulmi abu na gaba hidimar da uwaye suke maɗiya game da karatun boko sama da karatun makaranta za ka gani cewa lokacin da karatun boko ya tashi karatun equal akwai uba wanda da kanshi yake zuwa ya kai wannan ɗiyan wanda ba zai iya taɓa zuwa makaranta ya kai sa ba shi da kanshi zai hana kanshi kwana kaga idanun shi jawur zai ci su da mota ya kai su equal amma ba wanda ya taɓa ganin shi ya kai sa makaranta akwai wanda in moto ne gare shi wannan moton koda bai zuwa ko ina da shi amma in equal ta tashi sai ya goya sai ya kai su equal saman shi yana so ko baya so sai ya goya sai ya kai su sannan akwai wanda zaka gani duk in ka gano kan mutum abu ne yana zuwa wajen karatu ko to ba makaranta ba ce equal ce nan ne ake ɗaukan maka abu ne duk wata a baya jika 30 ko a baya jika 25 kaga wannan jika 25 in aka ba malam isaho ba su kai kuɗin shekarar shi ba amma kaga wannan kai za a biya maka dan a dinga kai ka ana, ana kai ka makarantar boko sannan a ɗauko ka a medo ka ka zama ɗan gata an uwa musulmi to wannan di yana daga cikin abubuwa na gaske wanda muka san su kuma ga sanan a hili suke cikinmu haka nan ne babu wai ka ce ba haka nan ba ne idan ka ga uba yana tambaya ɗiya mi suke jira ba su wajen karatu ba to makaranta ce saboda in ekwal ce babu wannan hire ba ma yiwuwa a kai wannan lokacin baka tai ba hashi uba ya ganka amma da kan ce maka rana ekwal ce in ka ji ana kiran ɗiya ana musu haɗa irin wanda bai kai kawo ba sama-sama to makaranta ce za su taya kuma idan za su taya makaranta in kare takwas ake shiga wajen kare tara ba shi zai tashi ya kai su ba ba biya musu ba zai yi a daidaita ta kai su ba wani zai kira ba cikin manya ya zo ya kai su kana babba a gida ba a sa ka kai yaro makaranta ba amma ana sa ka kai ikwal an ka koro daga ikwal ana tura ka kaje ka gyaru haraka amma aka koro daga makaranta cewa ake zamana ha a kwana biyu sai ka koma kuma lokacin da ka ga ɗiyanka ba su yi makaranta ba ka ga maka tura suka ce ku ce malam ina nan zuwa ka san menene ina nan zuwa da ta ji ana ce malam ina nan zuwa in babu bashin shekara guda akwai na shekara biyu akwai na shekara uku ba su gamewa da malam babu ekwal inda kake yi ta biya su tambayo ka bashin shekara guda su zara maka ido babu ita ekwalin kuma wallahi sai ka biya su kuɗin su makaranta to kenan ko ba mu hito ba muka ce mun hihita makarantar boko amma dai mu sani cewa sakacinmu akan makaranta ta alkur'ani ko ya kai ƙarshen matakin da ya kai na lalacewa ya kai ƙarshen matakin da ya kai na asaran cewa a matsayinmu na musulmai ya kai mataki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ya satuwan ga shine halinmu kuma dai cikinmu wanda zai hita daga cikin wanga halin sai wanda Allah maɗaukakin sarki kawai ya yi rahama za ka ganin yadda yake jajircewa ɗayan shi sai karata alkur'ani haka yake jajircewa sai ya karatun ikon mu ba mu san abar karatun boko saboda akwai ci gaba cikin shi amma da a ce musulmai za su badawa kaso hamsin a boko kaso hamsin a makaranta alkur'ani wallahi da kun sha mamaki da a ce hidima wadda muke yi ma makaranta ita ce muke yi ma alkur'ani mai girma na rantse da Allah da yanzu Allah ya sallami kowa kuma da yanzu kowa ya san inda ya dusa amma da ma idan Allah ya ga nan kuka karkata kawai sai ya karkata muku can in sai ku yi dibin samun za a yi kuma sai a ki samu idan ka dibi yawan wanda suke da karatu na boko suka ida suke zamne suke zaman banza suka zaman ƙasa matsala wallahi ikwal ba ta burge ka ba sannan mu sani cewa ya ku uwa musulmi babu alkhairi tare da muha idan dai ba mu gyara halayenmu ba ba za mu samu alkhairi daga Allah maɗaukakin sarki ba sannan kuma babu alkhairi gare mu ba ce sai mun gyara halayenmu ba akan yi ma alkur'ani hidima saboda babu wanda yake da kwankwanton cewa wai alkur'ani ba shine littahi na farko ba wanda ya kowane littahi duk da kahin shi an sabkar da wasu littattafan to idan dai ko ba mu gyara hidimar da muke ma alkur'ani ba da masu alkur'anin da masu koyar da shi wallahi babu alheri a cikin al'ummanmu sannan babu alheri a cikin al'ummanmu haɗin dai ba mu ma alkur'ani hidima ba da makarantar alkur'ani sama da makarantar boko wallahi ba a samu alheri sannan babu alkhairi a kanmu idan muka juya mu alkur'ani baya kaga ko ba a hito aka ce ba an juya mu alkur'ani baya wallahi a wagga al'umma an juya mu alkur'ani baya shi yasa ka je a cikin alkur'ani Allah yake cewa wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadha alqur'ana mahajura manzo Allah yayi wagga magana ne har tun lokacin shi kuma yanzu wanga lokacin sai aka zo an kai babun batinuhu ya yi canda inda yanzu ga yadda muka rike karatun boko hakika mun mida alkur'ani bayan mu yana da kyawu waiwaye a dan tahiya mu dawo mu gyara har yanzu lokaci bai kure man ba na gyarawa Allah madaukakin sarki zai tambayi kowa kiyan da ya bashi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya san abin da zuciya kowa take boyewa idan ka yi ta karatun boko sama da karatun alkur'ani mai girma wallahi tallahi Allah madaukakin sarki ya sani kakkai tunanin bai sani ba ranar lahira zai tsare kai tambaye ka ka yi kokari iya gwalgwado ka kasa hamsin hamsin yanda ka ba equal ka ba makaranta haka nan yanda kake biyan haƙƙin ɗanka a equal ka biya shi a makaranta yanda kake tunanin kamar wai malami in ya yi karatu ko ya dan Allah tsaba wasu sirri na mutane cewa suke malamai sun lalace san kuɗi ke gare su kai mai koya karatun boko ka ɗauki kuɗi ka baya wanda yake koya karatun Allah dan renin wayo wai ka kalle wai ka ce wai malamai yan san kuɗi ke gare su ƙasa za su ci ne kenan dan haka ya koyan uwa musulmi yana da kyawu duk wani haƙƙi da ka san yana kanka ka ɗauke ka sabke mai wannan haƙƙin haƙƙin shi kuma ka sani cewa ba wanda ya kamata ka ɗoka da mutunci sama da wanda yake koya ma ɗanka sanin Allah sanin wane ne Allah sanin wane ne ya kamata a bauta ma sanin wane ne kuma bai dace a bauta ma ba sanin wane ne ya ce in an bauta mai ga inda za a shiga sanin wanda ya ce in ba a bauta mai ba ga inda za a shiga abinda muka waɗa na daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure ko tuntuɓe alshi wanda muka yi Allah ya himin Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izzil Islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وامي عزة الدين يا رب العالمين وامي عزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسل أهوالنا وأسل أهوال حكامنا اللهم أسل شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تؤسر علينا رب يسر لنا ولا تؤسر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا